الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها واللفر ببما لمن مسلمتي الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin matashiyar magana wanda malam ya yi mata take da idalatul ruku'i wanda a yau insha Allah subhanahu wata'ala za mu tashi daga farkon matashiyar magana annahayu an qira'atul qur'ani fi ruku'i wato hani wanda ya zo shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dangane da karanta aya ta alqur'ani a cikin ruku'u a cikin ruku'u ba a karanta ayil ƙur'ani kamar yadda a cikin sujada ma ba a karanta ayil alƙur'ani amma babu laifi mutum ya karanta aya ta alƙur'ani a cikin sujada amma da niyyar addu'a ba da niyyar karanta ayil a cikin sujadar ba mun gane da kyau misali rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan aya ce a cikin alƙur'ani lokacin da bawan Allah musulmi zai roƙi alkhairi na duniya da na lahira a cikin sujada wanda guri ne wanda yake mai tsada guri ne wanda bawa yake kusa da mahalicinsa to sai ya amfani da wannan kalmomi na cikin wannan ayar amma da niyyar addu'a mun gane da kyau na'am wa kana yanha an qira'ati alqur'ani fi ruku'i was-sujud ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin hani dangane da karanta alkur'ani a cikin ruku'u da sujada ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ja kunnen sahabbai dangane da abin da ya shafi karanta alkur'ani a cikin ruku'u ko sujada nan ba gurinsa bane ba mahallinsa bane kamar yadda yake cikin hadisi na abdullahi dan abbas wanda al'imamun muslim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya fitar da shi a cikin littafinsa. wa kana ya ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana faɗa a cikin hadithin yana cewa ala jama'a ku saurara ku ci wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan haƙiƙa ni an hane ni wato ubangiji na subhanahu wata'ala ya hane ni na hani rabbi an aqra alqur'ana in karanta alqur'ani raki'an aw sajidan a halin da nake cikin ruku'u ko a halin da nake cikin sujada fa amma ruku'u fa'azimu fihi rabba azza wa jalla ma'aiki alaihi salatu wassalam yace amma ruku'u abinda za ku dukufa akan shi shine ku girmama Allah subhanahu wata'ala azza ya buwaya wa jalla ya girmama wato ku yi ta tasbihi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subuhun quddusur rabbul malaikati wa ruh ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gafirli ko kuma wani daga cikin azkaru na cikin ruku wanda mun karanta su a karatu wanda ya gabata to ma'aiki alaihi salatu wassalam yace idan kun yi ruku'u ku girmama Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da Allah ta'ala ya saukar da fasabbih bismi rab- bismi rabbikal azim ta cikin wato suratu alwaqi'a inna hadha lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ij'aluha fi ruku'ikum wato ku sanya wannan kalma din a cikin ruku'un ku in kun yi ruku'u ku girmama Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ukuba dan amir ya rawaito wannan hadisi daga ma'aiki al-imamu abu dawuda Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani ya fitar da hadisin a cikin littafinsa. wa amma sujudu amma sujada fajtahidu fi du'a'i wato ku baza kokarin ku wajen addu'a lokacin da mutum yayi sujada to a wannan lokacin ya dage ya nanace yayi ta fama wajen addu'a faɗaminun an yi stajaba lakum ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ya dace da amsa muku roƙon wato lokacin da bawa ya yi sujada shine halin da bawa ya fi kusa da mahalicinsa kamar yadda hadisin abu huraira wanda al'imamu muslim allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya fitar da shi ya ya fitar da shi a cikin littafinsa ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun halin da bawa ya fi kusa da mahalicinsa a lokacin da bawa yake cikin sujada don haka fa'akthiru du'a ku yawaita addu'a a wannan lokaci sannan kuma shi ma wannan hadisin na abdullahi dan abbas al'imam muslim ya fitar da shi abdullahi dan abbas ya ce kashafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sitarata والناس صفوف خلف أبي بكر وفي رواية فيه ورأسه معصوم في مرضه الذي توفي فيه فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات ثم قال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راجعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فضمن أن يستجاب لكم عبد الله بن عباس yace a rashin lafiyar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai tashi ba daga ita ya koma ga Allah subhanahu wata'ala wata rana daga cikin ranaki ya ɗage labulen da yake tsakankanin shi da sahabbai daga ɗakin na na Aisha mutane sun yi sahu-sahu a bayan abubakar Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi kan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya nannaɗe shi da bandeji saboda wato yana cikin fama ta ciwon kai rashin lafiyarsa kamar yadda abdullahi dan mas'ud wata rana ya shiga ya tarar da ma'aiki ba shi da lafiya ya taɓa jikin shi ya ji zafi ya yi ƙoba ce ya rasulallahi innaka latu aguwa akan shadida lalle kana fama da rashin lafiya rashin lafiya wanda take mai tsanani ba irin ta mutane ba zala ce kwarai ku inni u aku kamar yu aku rajulani min ce hakika ni ina yin rashin lafiya irin rashin lafiyar mutum biyu daga cikin ku rashin lafiya ta in mutum ɗaya ne a cikin ku sai ya mutu in ya kamu da ita irin rashin lafiyar da mutum biyu za su yi a cikin ku kuma wanda kowanne kuma sai ya galabaita to ita ce ake dora mu abdullahi dan mas'ud ya ce zalika anna laka ajraini haka yana nuni akan cewa kuma za a baka lada biyu qala ajr madala ce kwarai ku lada biyu za a bani mun gane da kyau to ma'aiki alaihi salatu wassalam kanshi yana nannade an mai bandeji ya fito ya ya dage labule ya kallaci sahabbai yanda ya ji daɗin kallon sahabbai a bayan abubakar sai ce allahumma hal ballagt ya allah hakika na isar da saƙonka zuwa ga bayinka na isar da saƙonka zuwa ga bayinka na isar da saƙonka zuwa bayinka sai kuma ce to jama'a ku saurara ku ji hakika ba wani abin da ya saura daga bishara ta annabta face dai mafalki na gari wanda mutum zai yi da kanshi ko kuma a yi mishi kana barci a cikin barci a nuna maka aiki wanda yake mai kyau naka a nuna maka waɗansu alkhairai a cikin barci wanda kuma sai kawo insha Allah ko kuma wani ya yi maka wannan mafalkin wani ya ce ya yi mafalkin gashi ya ga wane a cikin wani dausayi mai kyau mai ni'ima mai daraja wanda wannan ɗaya ne daga cikin mubashiratun nubuwa da kamar yadda Allah ta'ala ce lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillah wato kamar yadda Abu Umama ya fitar da hadisin manzo Allah ya ce shine ar-ru'ya salihah yaraha al-muslimu aw turana mafarki na gari wanda mutum zai gani ko kuma a gane mishi ya ga lokacin mutum yayi mafarki gashi sun gaisa da ma'aiki da sauransu da yayi bushasha amma kuma yana tashi ya ganshi a wata katiba shi wato ɗan filas daga ƙarshe ya rakawa kan shi faɗa ce me yasa ma tashi daga barci in wani in wani ne ya daddaba shi ya tashe shi sai faɗa da shi sai rikici ce muna cikin munajati ka zo ka tashe ni muna cikin mitin da ma'aiki da sahabbai a ce ai na ga ma'aikin da sahabbai ce kai da Allah can to wannan dai a ru'ya saliha kenan in mutumin da ya gani mutumin kirki ne yasa akwai kuma waɗanda suke ƙaryar abin da musu gani ba su ce sun gani yasa kuma irin wannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi jakulle a kansu akwai mutum uku wanda kowane akwai kalan azabar da za a mishi hadithu abdullahi dan abbas wanda al-imam bukhari ya fitar da shi azala ce man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an yaqida baina sha'iratayn wa lan yaf'ala wa man istama ila hadith qaumin wa hum lahu karihuna subba fi udhunihi al-anuf yawm al-qiyamati wa man sawwara suratan كلف أن ينفخ فيها أذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ فيها أبدا zala ce dukkan mutumin da ya kallafa wa kanshi cewa ya yi wani mafarki mafarkin da kuma bai yi ba to haza a kallafa mai a gobe kiyama a ce sai ya kulla tsakankanin shi irin guda irin wancan ya ce wallahi malam ni na yi mafarki jiya da dare yana karatun alkur'ani kuma lokacin sallata da ta yi ringi da na leka na ɗauka sai na ga kiran abubakar ne Allah kare da da shi yake ce min abshir fa innaka fil janna sai da yace to ni ko ya rasulullah yace ji ko shi ko dai yace wallahi ni ko malam ba wai abubakar ba ni annabi ne ma kirai kaga wannan ya zamu ya shega ƙarya to wallahi agoba kiyama tsakanin shi da Allah a nan duniya in ya sha an ce a kai ma alhamdulillah abshir ka sa akwai wanda shi baya so in wani ya ba da labari to labarin wani ya fina shi shi wani ya ce to wane ya yi kaza ya kaza ya mafalkin kaza to shi ko sai ya diba ga wanda ya kere wannan ya ce shi kuma shi yi to duk wanda yake haka na akwai matsala shi za maza Allah ya ce inda min azamin fira an yuri ya aina hu malam tara aw ya kula ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam hadithun wasila ibn al-asqa abubuwa guda uku shi ba maza Allah ya faɗa ana ce inna min azamin fira an yadda iya rajulu ma laysa fi aw yuriya ainahu ma lam tara aw yaqula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul daga cikin akwai mutum ya nuna wa idan sa abin da shi bai kidan bai gani ba yace yayi mafarkin kaza ko bai yi mafarkin ba ko yace kaza a gaban shi akai shi kuma ba a gaban shi akai ba mun gane da kyau na'am to ma'aiki alaihi salatu wassalam yace amma ruku'u ku girmama Allah subhanahu wa ta'ala azza ya buwaya wa jalla ya girmama a cikin ruku'u a cikin sujada kuma ku baza kokarin ku cikin addu'a a wannan lokacin a lokacin da mutum yake cikin addu'a kamar yadda muka faɗa halin da bawa ya kusa da Allah shine lokacin da yake cikin sujada ko to duk wata matsalar ka ba wai sai matsalar da ta shafi lahira kadai ba hatta matsala ta duniya abin da ya kulle maka kai a duniya ko to ka gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala shi zai warware maka shi mun gane da kyau wani yana bin ka bashi ka kada yamma ka ga shiru ka kada gabas ka ga shiru ka yi dama ka yi hagu shikenan akwai rabbul ghafur sami'ud du'ai sai ka gaya mishi Allah ka hore mu abu da zan biya wani mun gane da kyau ce ko misali akwai addu'o'i wanda suka tabbata akan abu da Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghanni bi fadlika amman siwaka wannan addu'ar idan kana yin ta bashin da yake kanka koda ya kai girman dutsen sayir da dutse ne shi ma wanda ana buga misalin sa da girma dala cewa Ali ibn Abi Talib to sai Allah ta'ala ya baka abin da zaka biya bashi kai magana da wani wani ya maka alƙawari to ka ga ka ga wa Allah a wannan lokacin Allah ka tilasa wani alƙawarin da ya miya cika saboda ka san waɗansu alƙawari suke ba sa cikawa mun gane da kyau ka zo ka ka shiga wata ce kana so a baka ita kuma tana yawo da hankalinka da sauransu kanku bai sha kuma har yanzu hankalinku bai bai haɗu ba amma su iyayenta sun ce in dai ta ce da kai take to su ba da kai suke wanda ta kasu shine nasu zan zira abubuwan da sai haƙuri sai kai ta gaya wa Allah a wannan lokacin Allah ya haɗa hankalinku da ita dan ya zama to dai an huce gudu mun gane da kyau haka irin abin da ya shafi bangaren kasuwanci ka baza haja kalka yi timani da cewa kayanka ya fi na kowa kwaleci wannan kayanka ya fi na kowa kwaleci idan mutum ya fi ka karfin addu'a sai ga cewa kayan naka ya fi na kowa kwaleci kuma nashin da ya kawo ya riga naka siyuwa saboda ya gaya wa Allah Allah ya kawo mai wato Allah ya kawo mai kwastomomi sai ga cewa wani ya zo ya ɗauki kusan rabi guda gabe ɗaya kun zo da shi jiya da dare kun kawo kayan miliyan biyar biyar kai naka mai kyau ne ka kawo shi kuma ya kawo jabbi amma da safe kawai sai ka ji an ce ai wani da ya zo shi ma kusan na miliyan uku ya ɗauka a shagon wani ce eh shinkafon ni da na kawo ta hauka ta nan yanzu ko ba huɗe ba ɗauka ba amma a can ɗauki ta miliyan uku ha ba hauka aiki da sauransu to shi akwai ya gaya wa Allah to kai kuma ba gaya wa Allah ba haka abubuwa da dama kuma musamman in ka ɗauki ɓangaren lahira ɓangaren abin da ya shafi karatu kana yi baka ganewa idan ka yi sujada ka gaya wa Allah ga matsalaka kana karatu baka ganewa idan kai karatu kana ganewa amma haddace baka iya yi ka gaya wa Allah ga matsalaka amma kai al'akhudh bil asbab fa zaman to ba wai addu'ar kawai zaka rika yi ba kuma ka kwanta kai barci in kai addu'a kuma sai kai ruko da sababi ka ce Allah ta'ala ya baka haddan alqur'ani to ba wai kawai biya a sujada zaka rika gaya wa Allah ba kuma ya ce ka taimakar zaka ce amma mun gaya wa Allah mun bada mun yi dani da sauransu kawai so muke kama a ce to ina musafin ka kace amma musafi to kaga ai wannan fada kake ibgire kake da da addu'a ba wai da gaske kake ba da gaske shine abin da kake roko to aga cewa lalle akwai alamun cewa kana fama akan nashi kana so ka yi hadda shikenan bayan ka gaya wa Allah ya kawo maka saukin hadda Allahumma yassirli itqana kaza Allah ka hore mun in kyautata karanta kaza shi kenan in ƙur'ani ne Allahumma yassirli hifdhal qur'an Allahumma yassirli hifdhal qur'an kamar da Allah ya ce da mu laqad yassarna alqur'ana lidhikri kaga sai ga cewa abin an samu nurin ala nuri sai gane abin da kake ta fama da shi da kai ta kokari kai ta kokari Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saka maka hannu saboda wannan addu'a da kake cikin dan lokaci kankane ka dinga ganin bude cikin tafiyar haka fahimta sai kai tai Allahumma fahimni hadar kitab Allah ka fahimtar da ni wannan littafin da na sa a gaba kana so ka fahimci littafin sifatu salatin nabi wanda muke karantawa to shikenan sai kai ta addu'a Allah ya fahimtar da kai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wato ya kasance idan zai yi tafsiri aya daya tafsirin da da yake rekawa kafin ya yi ta shine sai ya reka tafsiri sama da 100 akan tafsirin aya daya kuma bayan ya gama baya yarda da wannan karatun da yi sai ya yi addu'a ya faɗi yana sujada yana Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mu fahima Suleiman fahimni ya Allah ya wanda ya sanar da annabi Ibrahim Allah ni ma ka sanar da ni ya wanda ya fahimtar da annabi Dawud wa ya mu fahimu ya wanda ya fahimtar da annabi Suleiman ni ma Allah ka fahimtar da ni lokacin da ya zama to bawa yana hada guda biyu nan yana jajircewa kuma yana addu'a sai ga cewa abubuwan shi suna tafiya da kyau sai gani yana haddan yana fahimtan yana rikewa amma sai ga shi kuma wani gashi yana kokari iya kokari yana yi amma sai ga cewa kaman shukan dusa ne mutum yayi an yi damuna an yi ruwa gaje gaje ya isa shuka kawai mutum ya fi dusa ta biyar ya tafi gona ya wuni yana shuka ta kaga ina ga in wani irin ruwa za a yi in kilomita 200 za a yi ba zai fitar da wannan dusa ba sai dai an ya ce to bari mu je gona jawa ya ga din ciyawoyi sun hutu ya leka ya leka ya kasa ganin inda hatsi hutu saboda bai shuka hatsi ba to haka wani za ga cewa yana ta fama amma kuma saboda waɗansu lokuta muna da kai kusuri na na na karatu da kuma saukin gajiyawa tun daga ya fara abu din ya ga abin ya yi tauri shikenan sai ya tsaya daga ƙarshe ya fasa wanda ba a fasawa in kai kai fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra lokacin da kana cikin kunci sosai idan baka al'amuru ittasa in kaga cewa kana yin hadda tana zubewa kana yin hadda tana zubewa ka fasa ci gaba da yi yanzu gaba kaɗan zaka sha rumu gaba kaɗan zaka sha rumu zaka ce to ni hadda din nan nayi hadisin nan na haddace arba'un nawiya hadda da namiji ta kai biyar amma zai ce ga hadisi uku akai he ina lissafi wanne ne yafi kankanta ko ne kuma na rike akwai minusul islamin bar ya tarku kuma la'ani akwai man kana min billahi wal akhir fala kula khaira aw yasmut akwai kaza akwai miyayya dama ya dibuka ila ma la ya dibuka wani lokacin ma kaga mutum kuma ya dimoce shi ma a cikin sa addinun nasihatu kaga mutum yana ta kama kama akan shi to amma in ya zamanto ka jajirci ka yi sauka biyar na amma duk da haka hadisin uku baka iya kawa ka kama ka yi ta shida in kai kaga hadisin uku baka iya kawa yi ta bakwai ka yi ta tafiya akwai lokacin da za a gani kamar yadda kake karatun fatiha din haka za ka bi da al'arabu wani nauyi din sai ka koma umdatul akami ta ma umdatul akami in ka mata irin wannan karatun ka tafi ka yi sauka ta fari an ce ka kawo hadisi biyu ka ce to inamal amalu bin niyati da shine da farko amma na biyu ka kasa gane ma hadisin wane ne abdullahi dan umar ne ko abu hurera ne ko wane ne ka kasa ganewa dawo ka fara wata kalga ce ka sauke shi abin da yake cutar mu shine da kai sauka ɗaya ka ce ka da ka tsaya a kai ta sauka kai ta kai kawo kai ta kai kawo sai ya zama to abubuwan din ka same shi a bagas yanda wani ya ce abu yana da wahala sai ga cewa kai in ka ce ba shi da wahala sai a ce ka daina mutane saboda kai ka hana ido barci ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza to shi yasa gaskiya yan uwa sai mun kama jiki musamman wajen addu'a kar mutum yayi wasa da addu'a ya yi ta gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala bukatunsa abinda ya daure mai kai ya gaya wa Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake mai bayarwa sannan kuma shine mai agazawa duk yanda bawa ya kai akan kokari da fama to inda bai saka da addu'a ba cikin lamarinsa akwai wato tawaya amma in ya hada da addu'a kuma yana ta fama sosai sai zaman to Allah ta'ala ya kawo mai abin da sauki cikin bagas kamar da zamu ga cewa wannan shine wato tasirin addu'a wanda kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗa kamar da yake cikin hadisin Abu Huraira yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa al-thuluth al-akhir min al-layl wa lil muslimin fi riwayatin hina yamdi al-thuluth al-awwal فيقول أنا أنا الله أنا الملك ولما فيقول من يدعوني فأستجيب فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ولمسلم في رواية ثم يبسط يديه تبارك وتعالى فيقول من يقرض غير عدو ولا فذوم فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر وحديث كسان كسوم في سوكان سا متفق عليه wani kasan kuma imam muslim ne ka dauke da rawaito shi hadisin abu hurairah kenan mun gane da kyau na'am al-i'tidalu min ar-ruku'i wa ma yaqulu fihi sai kuma al-i'tidalu min ar-ruku'i daidaitowa daga daidaituwa daga ruku'u bayan mutum ya gama karatun Fatiha yanzu ruku'u zai tafi ko to idan ka tafi ruku'u ba addu'a ba karatun alkur'ani ake ba an ce ka girmama Allah ko to daidaita a cikin ruku'u ya zama to mutum ya yi ruku'u daidai ba tare da ya sadda kanshi ƙasa ba kanshi ya fi ƙasa sama da bayan shi sannan kuma ba tare da ya ɗaga kanshi sama ba ta yadda saman zai zama to bayan shi da ifant ya zama to ya yi daidai aliti da rufe ruku'u wa ma ya kulu fihi da kuma abin da zai faɗa a cikin ruku'u na azkar wanda suka tabbata a sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ɗagowa gadon bayansa daga ruku'u halin kasancewar shi yana mai cewa sami Allahu liman hamida Allah tabaraka wa ta'ala ya ji addu'ar wanda ya yabe shi ko kuma sami Allahu liman hamidahu Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa kiran wanda ya yabe shi ya amsa yaban wanda ya yabe shi gane saboda wato sami'a tana zauwa da ma'anar ajaba kuma tana daukan ma'anar jin gane kamar da Allah ta'ala ya ce yana bi hakaitowa kisar annabi zakariya alaihi salatu wassalam hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a ce hakika Allah tabaraka wa ta'ala kai ne mai amsa addu'a sannan kuma kai ne mai jin roƙo na bayi alhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibari isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'ud du'a lalle hakika ubangiji na mai amsa addu'a ne ta bayinsa mai jin addu'a ne na bayinsa yana mai cewa sami Allahu liman hamida lokacin da ya daidaita bayan ya gama ruku'u ya dago ya tsaya cicir zai ce sami Allahu liman lokacin da yake dagowa daga ruku'u ne zai ce sami Allahu liman hamida shi yasa ce thumma kana sallallahu alaihi wa sallam sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yarfa usulbahu yana dagowa gadan bayan saminar ruku'i daga ruku'u fa'ilan halin kasancewar shi yana mai fadar wannan zikiri yana mai cewa sami Allahu liman hamida Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa kiran dukkan wanda ya yabe shi wato wannan hadisi ne wanda al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi hadisin Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abu Huraira yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza qama ila salati kabbara thumma yukabbiru hina yarka' thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ati thumma yaqulu wa huwa qa'imun ربنا لك الحمد أما مسلم فروى ما بين المعقوفين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وللبخاري في رواية اللهم ربنا ولك الحمد ولهما ثم يكبر حين يحوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثلتين بعد الجلوس wato wani hadisi yana cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira wa amara bi dhalika al musii'a salatihi maiki sallallahu alaihi wa sallam ya umarci wannan mutumin da ya muna na sallarsa yayi sallah fata fata manzo Allah ya umarce shi da yin hakan din fa qala lahu maiki alaihi salatu wassalam yace da shi la tatimmu salatu li ahadin minan nas sallah ga kowane ɗaya daga cikin mutane ba ta cika hatta yukabbira sun mayarka wato da ya ce hatta ɗinnan kaga akwai hatta yusbigal wudu'a har sai ya cika alwala ya yi alwala mai kyau sun mayasta ɗabi'ul qibla sannan kuma sun mayukabbir sun maye ƙarau bi mata ya sara min alƙur'an sun mayarka kun gane da kyau sun mayukabbir shine ya yi ɗan tantan nan saboda kasancewa akwai abubuwan da aka shafi magana hadisin rifa'a ibn rafi'in zuraki wanda al'imamu abu dawud ya fitar da shi saboda hadisin al-musi'u salatihi wato ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga hadisin abu huraira allah ta'ala ya kare yadda da shi nan kuma akwai shi cikin sunan abi dawuda na abu huraira din da kuma na shi rifa'a ibn rafi'in zuraki allah ta'ala ya kare yadda da su ثم يركع sannan kuma yayi ruku'u thumma yaqulu sami Allahu liman hamida sannan kuma yace sami Allahu liman hamida hatta yastawiya qa'iman har dai ya daidaita a tsaye ciccir wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'u istawa yana daidaita a tsaye hatta ya uda kullu fadarin makanahu wato har sai kowane kashi ya koma inda ya fito kowane kashi ya koma gurinsa na da yana tsayawa ciccir baya tsaya wato baya lankwasawa sai ya tsaya ciccir kenan kamar da zamu ga cewa kuma hadisin albara ibnu azim shi ma haka ya tabbata kamar da yake cikin bukhari da muslim wannan hadisin hadisin abu humaid nisa'idi ne wanda al'imamun Bukhari ya fitar da shi. Sun makana ya ƙulu wa huwa ƙa'imun, sannan kuma ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana faɗa alhali yana tsaye lokacin da ya ɗago daga ruku'u ɗin nan, to bayan ya tsaya ciccire yana faɗar wannan addu'a, yana cewa sami Allahu liman hamida. Allah subhanahu wa ta'ala wato yana cewa rabbana walakal hamdu. rabbana ya ubangijinmu walakal hamdu yabo gare ka yake kai ne ka cancanci yabo mun gane da kyau to zamu ga cewa ya kawo rabbana ya kawo wawun daban ya kawo lakal hamdu daban wato saboda rabbana walakal hamdu da rabbana lakal hamdu da allahumma rabbana walakal hamdu da allahumma rabbana lakal hamdu dukkanin waɗannan ruwayoyin guda hudu sun tabbata gane rabbana walakal hamdu wannan akwai ta cikin bukhari da muslim hadisin anas dan malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi Allahumma rabbana walakal hamdu bil wawi da kyau rabbana mu dauki rabbana walakal hamdu muka dauka ko to mu dauki Allahumma rabbana walakal hamdu ta tabbata cikin sahih bukhari daga hadisin Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi idan muka dauki kuma Allahumma rabbana lakal hamdu biduni wawi mun gane ta tabbata cikin sahihul bukhari daga hadisin abu huraira Allah ta'ala ya kare da shi haka cikin sahih muslim hadisin abu huraira Allahumma rabbana lakal hamdu ba tare da wawun ba sai kuma rabbana wace lakal hamdu rabbana lakal hamdu ta tabbata cikin sahih bukhari daga hadisin abu huraira ta tabbata cikin sahih muslim daga hadisin abu sa'id al-khudri gane to Allahumma rabbana wa lakal hamdu Allahumma da kuma ziyarar wa lakal hamdu shine Bukhari ya kare ta da ita amma wannan kowace duka tafakkur ne in banda Allahumma rabbana wa lakal hamdu da tace wanda al-Imam Bukhari ya kare ta da ita amma sauran dukkanin su muttafaq na'am wa amara bi dhalika kullu musallin mu'tamman aw ghayrahu ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarci dukkan masallaci da fadar haka din sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu muqtamman aw ghayrahu mamu ne mai sallah a bayan wani ko kuma limami ne ko mai sallah shi kare dama mai sallah ya ɗayan ɗayan ukun nan ne amma ya zama to mamu mai sallah a bayan limami amma ya zama shine direba limami amma ya zama to kuma shi yake kiɗin sai yake rawarsa shi ne limami kuma shi ne mamu an gane da kyau ɗayan ukun nan ne ku to kowane ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya umarce shi da ya faɗi haka ne ya ce sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd za mu tara a gaban da albani wato ya magana akan su duka fa qala ma'aiki alaihi salatu wassalam yace sallu kama ra'aytumuni usalli Allah ce sallu ku yi sallah kamar ra'aytu muni usalli kamar yadda kuwa ganni ina sallah wato ya ga wasu habbai haka yanda ma yake alayhi salatu wassalam yake sallah shine idan ya dago kansa daga idan zai dago kansa daga ruku yana cewa sami Allahu liman hamida idan ya tsaya ciccire yana cewa rabbana walakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu mun gane wa kana yaqul sannan ko ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana fada yana cewa inna ma ju'ilal imamu li utamma bi wato sani dai kadai an sanya limami a matsayin limami mai jagorantar mutane dan ayi koyi da shi ana inna ma ju'ilal imamu imaman li utamma bi sani dai kadai an sanya limami a matsayin jagora dan a dinga yin koyi da shi ba wai an saka shi bane dan kowa yayi gaba gadi idan kana sallah a bayan limami salatuka la budda an takuna tabi'atan li salatil imam dole sallarka ta zamanto mai bi ce ga sallar limami idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u amma muslimun farwa ma bainal ma'qufain min hadith abi huraira wa aisha ولهما وإذا قال وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللهم ربنا ولك الحمد ولهما وإذا سجد فاسجد وفي رواية وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ngane a wato wannan hadisin Anas bin Malik ne wanda inda wannan inda maju ila al-imam li utamma bihi ya zo cikin hadisin abu huraira ya zo cikin hadisin anas ɗan malik ya zo cikin hadisin aisha radiyallahu ta'ala anhu wanda waɗannan dukkaninsu yana cikin suna cikin bukhari da muslim sai kuma hadisin jabir ɗan abdullahi wanda al'imam muslim ya kaɗaita da rawaito shi na'am wa idza qala sami'a allahu liman hamida idan limami ya ce sami Allahu liman hamida Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa yabon wanda ya yabe shi fa qulu Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko kuma sai ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ya Allah ubangijin yabo gare ka yake yasma'u Allahu lakum Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa muku wannan tahmidi da kuka yi فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حقيقة الله تبارك وتعالى يا فدا أكان هرشا النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace sami Allahu liman hamida Allah tabaraka wa ta'ala ya ji dukkan wanda ya yabe shi to wannan hadisi ne na wato Hiban ibn Abdullah ar-Rabashi wanda Abu Musa al-Ash'ari Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya karantar da su kamar yadda yake cikin sahihu muslim gashi na malam yace tambihun hadha alhadith la yadullu ala anna almu'tamma la yushariku al-imam fi qawlihi sami'a Allahu liman hamida wato wannan hadisi na Hitan ibn Abdullah ar-Rabashi baya nuni akan cewa haƙiƙa mamu ba zai tarayya da limami ba wajen fadar sami Allahu liman hamida baya nuni akan cewa mamu ba zai ce sami Allahu liman hamida كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا لك الحمد kamar yadda hadisin kuma baya nuni akan cewa limami ba zai tarayya da mamu ba cikin fadar sa rabbana wa lakal hamd idh anna al haditha lam yusaq li bayani ma yaquluhu al imam al mutam saboda hadisin ba a koro shi ba bai zo shi ba a siyakin bayanin abin da mamu da limami suke fada bai zo shi a wannan baban ba bal bari dai le bayani anna tahmidal mu'tammi saboda bayanin cewa haƙiƙa fadar Allahumma rabbana walakal hamdu tamamu inna ma yakunu ba'da tasmi'il imam sani dai kadai yana kasancewa bayan limami ya ce sami Allahu liman hamida wa yu'ayyidu hadha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu at-tahmida wa huwa imam sannan kuma yana karfafar wannan ra'ayi cewa haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu tare da cewa kuma ma'aiki shi limami ne gane da kyau wa kadhalika umumu qawlihi sallallahu alaihi wasallam hakanan idan muka dauki wato gamammar magana ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yace sallu kama ra'aytumuni usalli yaqtadi an yaqula al-mu'tammu ma yaquluhu al-imam yana hukunta cewa mamu zai faɗa abin da limami ne yake faɗa كالتسميع وغيره كما سمع الله لمن حمد دولنسا وليتأمل هذا بعض الأفاضل الذين راجعونا في هذه المسألة ما da yace shashi daga cikin manya-manyan mutane masu daraja wanda suka yi ta yi mana wato tambaya a wannan mas'ala din to su lura da wannan wato wannan magana da muka yi fala'alla fi ma zakarna ma yaqna la'alla cikin abin nan da muka ambata zai zama to ya wadatar da su ba ya gamsar da su wajen dalili wa man sha'a ziyadata lidla'i duk wanda yake so kuma ya kara wasa'awa ya kara lekawa falyuraji risalat al-hafiz as-suyuti fi hadhihi al-mas'ala ya koma risalar da al-imam as-suyuti abul fadl Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato yayi a wannan mas'ala din abul kamal kona makamancin sa al-imam as-suyuti jalaluddin abu abdurrahman as-suyuti Allah ta'ala ji kansa da rahama daf'u tashni' fi hukmi tasni' tasni' daf'u tashni' tunkudewa wato mai tada karan hanci cikin hukuncin fadar sami Allahu liman hamida da wato al-imam as-suyuti dumna kitabihi al-hawi al-fatawi cikin littafinsa al-hawi al-fatawi littafi ne wanda al-imam as-suyuti yayi na alhawili fitawi wanda akwai abubuwa da yawa a cikinsa na alkhairi sannan kuma akwai waɗansu abubuwan da ɗan sun ci karo da karantarwa ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wa'allal al'amura bi zalika fi hadithin akhara wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya illanta wato ya sanya sababin da ya yi umarni da haka ɗin dalilin da ya sa ya ce sami Allahu liman hamidu ku ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu a cikin wani hadisi na daban manzo Allah ce fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati hakika yadda lamarin yake dukkan wanda fadarsa ta dace da fadar malaikai ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta mai duk abin da ya gabata na laifinsa wato lokacin da limami yace sami Allahu liman hamida fa qulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi hadisi Abu Hurairah wanda Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Wa kana yarfa'u yadayhi inda hadha al-i'tidal ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana daga hannayensa guda biyu lokacin wannan daidaituwa bayan ya tsaya ciccir kuma sai ya daga hannayensa guda biyu bayan ya dago daga ruku kenan. Wannan ya tabbata cikin hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira في الصلاة فرفع يديه حتى يجعلهما حظ منكبيه ولمسلم في رواية ثم كبر فلهما وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وقال اللهم ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك وللبخاري حين يسجد ولا, ولا ولهما حين يرفع راسه من السجود وللبخاري في رواية وإذا قام من الركعتين رفع يديه wato abdullahi dan umar ya ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana daga hannayensa a gurare guda hudu guri na farko inda takbira da inda takbiratul ihram yana cewa Allahu akbar guri na biyu lokacin da zai tafi ruku bayan ya gama karatun fatiha da sura yana daga hannayensa guri na uku lokacin da ya dago daga ruku'u yana daga hannayensa nan ma sai kuma guri na hudu a sallah ruba'iyya ko sulasiyya bayan ya yi zaman tahiya idan ya meke yana daga hannayensa nan ma gan da ke wannan shine guraren da Abdullahi dan Umar ya ce ma yake alaihi salatu wassalam ya gama da Allah yana daga hannayensa nan na'am alal wujuhi almutaqaddimati akan huskokin da suka gabata a baya fi takbiratul ihram a cikin kabbar harama wato mutum yana da kai fuska guda uku idan ka dago daga ruku'un zaka iya dagowa da sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu to sai ka daga hannayenka idan ka daga hannayenka kuma sai ka ce Allahu akbar da zaman to ka daga hannayen kafin fadar Allahu akbar sannan kuma zaka iya cewa Allahu akbar sannan kuma ka daga hannayen sannan kuma zaka iya hada su guda biyu kana dagawa kana fada mun gane sannan kuma wajen dagawa din kana da fuska guda biyu amma ya zama to su zama setin kafadinka amma ya zama to su zama to setin kunnanka wannan duka mun yi magana a can farko kuma kowanne da hadisin shi hadisin abdullahi dan umar ya tabbatar da cewa rafa ya dai sun makabbara sai da ya daga hannaye ya kabbara hadisin wato abu qilaba da da ya jo daga malik ibn huwairith ya tabbatar da cewa ana daga hannaye ana kabbara sannan kuma daga hannaye sai kuma hadisin abu humaid sa'idi wanda shi kuma hadisin abu qilaba wanda al-imam muslim ya rawaito shi ya tabbatar da cewa ana daga hannaye zuwa wato kunnaye hadisin abdullahi dan umar zuwa kafadu hadisin abu hamid bin sa'idi zuwa kafadu da haka kowane ya ya tabbata gane duk wanda mutum yi sannan kuma yana da kyau kamar yadda muka faɗa a can ya zama to mutum yana tanawu yau ya zo da wannan salo gobe ya zo da wannan salo dan ya zama to ya rike su dukkaninsu da haka ake haddace a sunna inna lanasta'inu fi hifz alhadith bil amali bihi aw kama qala wato wani daga cikin magabata ya ce muna neman taimako wajen haddacewa hadisi ta hanyar yin aiki da hadisi sai zaman to ya zo mana da sauki haddashi wa yaqulu wa huwa qa'imun kama marra anifan ma yake alaihi salatu wassalam yana fada alhali yana tsaye kamar yadda ya fice a dazu yana cewa rabbana walakal hamdu ya Allah yabo gare ka yake وتارة يقول ربنا لك الحمد أو لوكتن كما ينأتي ربنا لك الحمد وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قول قوله اللهم وتون لوكتن كما يضيف قوله ينا رابع ينا قال فدس اللهم ربنا ولك الحمد zuwa waɗannan lafuzan guda biyu ko Allahumma rabbana walakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu ko rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu dukan sun tabbata kamar da muka faɗa rabbana lakal hamd mun gane da kyau me haddan sunna ta aljamu baina sahihain wannan shi zai fara taddawa idan ya tadda shi zai zama to ya maka guda biyu ya maka shi baina al-qausain inda al-bukhari min hadith abi hurairah wa inda muslim min hadith abi sa'id al-khudri sannan kuma bayan shi na biyu wanda zaka fara iske shine zaka iske Allahumma rabbana walakal hamd inda al-bukhari min hadith abi hurairah sai kuma na uku ذاك ترى اللهم ربنا لك الحمد عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وقال ده شو سيكما قولي نهود شيني اللهم رب ربنا ولك الحمد بالواوي عند البخاري ومسلم حديث أنس بن مالك سيكما ربنا اللهم ربنا ولك أه ونين نكرشه كسنة نكرشه شيكم عند عند عند مسلم inda muslim shine hadithan Anas bin Malik عند البخاري وعند مسلم ربنا ولك الحمد عند مسلم كان وجه حديث أبو هريرة وأنا سنة wanda yake hadda suna zai tarra su duka kuma cikin juz'i na farko duka suke waɗannan abubuwa za ga kuma wato sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu rabbana lakal hamdu za mu ga cikin hadithin Hibban ibn Abdullah Raqashi ita ma ta zo ta cikin sayyid Muslim gane wa kana ya'muru bidhalik ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin umarni da haka da wato fa yaqulu manzo Allah yana cewa idza qala al-imam sami Allahu liman hamida idan limami yace sami Allahu liman hamida fa qulu Allahumma rabbana lakal hamdu فإنه من وافق قوله قول الملائكة يغفر له ما تقدم من ذنبه وانا من كرنت أشياء بايا حديثنا أبو هريرة وكان تارة يزيد على ذلك وانا سلوكتا كما يتي عليه الصلاة والسلام ينا يكادي أكا حكنا إما إما لي يكارا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد yana ƙara wannan zikiri da bayan ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'du yana tsayawa nan wato yabo gare ka yake cike da sammai cike da kasai cike da dukkan abin da kake so na komai bayan sammai da kasai din da abin da ke cikinsu an gane wa imma wani lokacin kuma yana ƙara milku samawati wa milul ardi wa ma bainahuma wa milku ma shi'ta min shay'in ba'du wato a wannan kuma zikirin nabi shine ana ƙara wa ma bainahuma da abin da yake tsakankaninsu irin wancan ne shi ma sai kuma wata ratan yudifu ila zalik wani lokacin kuma yana yin ƙari zuwa ga wannan mil'u samawati wa mil'u ardu wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'du yana ƙara ahlas sana'i wal majd haqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'at wa la fawda al jadd minkal jadd mun gane wannan hadisi ne na Abu Sa'id al-Khudri wanda al-Imam Muslim ya fitar da shi cikin littafinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ahlas sana'i wal majad ya ma'abucin kirari da girma wanda shine ya cancanci kirari daga bayinsa sannan kuma shine yake da girma wanda ba wanda yake da wannan girma din la mani alima a'taita ba wanda ya isa ya hana dukkan abin da ka hana abin da ka bada wala mu'ti lima manata ba wanda ya isa ya hana abin da ya bada abin da ka hana abin da ka bada shi abin da ka ce wane ne to ba wanda ya sai ce ba shi bane idan ka ce ba wane bane kuma ba wanda ya sai ce wane ne gane idan ka baiwa bawanka abu ba wanda ya sai ya danne wannan ne mali ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika la wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wato duk abin da Allah ta'ala ya bude wa mutane na rahama fala mumsika lahu laha ba wanda ya sai ya danfe wannan rahama din wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di abinda Allah ta'ala kuma ya rike shi bai bada shi ba ba wanda ya sai saka shi ba wanda ya sai bada shi daga shi yasa Allah ta'ala shine mai bayarwa shine mai hanawa lokacin da kaga cewa wani abu na alkhairi kana tunanin zai same ka bai same ka ba karka ce wani da wani da wani su suka hana a baka dama Allah ta'ala bai kaddara ba wani abu zai same ka wa ma asabaka lam yakun yukhdiyaka wa ma akhtaka lam yakun yusibaka wannan shine aqida ta bawan Allah mu'mini ko sannan kuma wataratan yakunu al-idafa to lokacin kuma idafa tana kasancewa milku samawati wa milku al-ardi wa milku ma shi'ta min shay'in ba'd ahla ath-thana'i wal majdi ahqqu ma qala al-'abd wato abinda bawa ya fada gaskiya ne wato na cewa kai ne ka cancanci waɗannan abubuwan wa kulluna laka abudun kuma dukkaninmu masu ibada ne a gare ka bayi ne a gare ka ya Allah ba wanda ya isa ya hana abin da ka bada ba wanda ya isa ya hana abin da ka ya bada abin da ka hana sannan kuma wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu wato wadatar ma'abucin wadata ba ta amfanar da shi a wajenka duk wani mai wadata kada ya yi tunanin cewa wadatar shi za ta amfanar da shi a wajen Allah minkal jaddu dan wadatar tashi ta gangaro mishi ne daga wajenka da haka abin da zai amfane shi wa inda ma yanfa'uhu al'amalu salih aiki na gari shine zai amfane shi amma dan mutum yana da kai wadata wadata ta kudi wadata ta filaye wadata ta kaza wadata ta kaza wannan ba zai amfanar da shi ba a wajenka sai lokacin da ya zama to wadatar da ka bashi ya aiwatar da ita zuwa ga ayyukan da kake bukata to sai zama to wannan al'amalu salihu shine wanda zai hau zuwa gare ka ina da yau ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu to lokacin da bawa ya zama to abinda Allah ta'ala ya hore mai na dukiya ya moru da shi wajen abin da Allah ta'ala yake so to sai ya zama to wadata tashi ta amfane shi amfana tashi da ta yi shine wannan aikin nagari da yi saboda aikin sa nagari shine zai amfani bawa aikin da bawa yayi nagari shine zai amfane shi a wajen Allah ba wai wadata da ba tsagwaron wadata ba ta amfanar da mutum a wajen Allah subhanahu wataala mawadata nawa Allah ta'ala ya ba su dukiya ya ba su duniya ya musu komai da komai amma kuma ba musulmai bane kuma za a ce musulmai mutane in ka dauke garura haruna ya yi dukiyar da hatta ba zancen wai dukiyarsa ba kileluwan bangladesh mutum da ya ba iya ɗaukunsu wa ta yana hominar kunuzi ma inna mafatihahu da tanu bil usbati ulil quwwati idza qala lahu qawmun la tafrah amma da karshe Allah ya ce fa khasafna bihi wa bidarihi al ard fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu yansurunahu min dunillah wa ma kana min al muntasirin da haka wadata ba ta amfanar da mai ita a wajen Allah sai ya zama to wadatar tashi ya yi amfani da ita wajen abinda Allah subhanahu wa ta'ala ke so wataratan ya kula fi salatin lai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a waɗansu lokutan yana fada a cikin sallar dare yana cewa ya rabbi alhamdu ya rabbi alhamdu yukarriru zalika idan ya dago kansa da gurgu sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu yana tali rabbi alhamd ya rabbi alhamd wato yabo na Allah subhanahu wa ta'ala ne ubangiji na subhanahu wa ta'ala shine ya cancanci yabo ya rabbi alhamdu yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala yake yukarriru zalika yana tittisa wannan hatta kana qiyamuhu nahwa min ruku'ihi alladhi kana qariban min qiyamil awwal wato har ma ta yadda tsayuwar shi ta dagowa daga ruku'u ta kasance kusa take da ruku'unsa wanda shi kuma ruku'un nasa dadewar da manzon Allah ya a cikin sa daf yake da dadewar da ya a tsayuwar da ya ta farko wa kana qara fi suratul baqara kuma ya kasance a wannan cin tsayuwa din ya karanta suratul baqara amma da ya ruku'u dadewar da ya a cikin ruku'u kusan dadewar da yana tsaye da yi lokacin da ya dago kuma dadewar da ya a tsaye yana cewa li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu san dadewar da yanayi na cikin rukuni daga cewa lalle an ji ma'ana da rabbi rahama inda safi za a sa ya dubu yana ba sai kuma na gaba rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda sai kuma manzo Allah sallallahu yana cewa rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran yabo wanda yake mai yawa tayyiban mai daɗi mubarakan fihi wanda yake cike da albarka mubarakan alaihi kuma wanda yake abin sanya albarka a kansa kama yuhibbu rabbuna wa yarda kama yanda ubangijin subhanahu wataala yake so kuma yadda da shi wato wannan cikin zamu ga hamdan kathirun tayyiban mubarakan fihi ya bakin nan bukhari ya fitar da shi daga hanyar wato rifa'a ibn rafi'in surabi sannan kuma ƙarin mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wannan tana cikin sunan abi dawuda wato shi ma ta wannan kin hadithin na rifa'i ibn rafi ne suraki qala hu rajul wato rifa'a yace wani mutum ne cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗi wannan jumla din kana yusalli wara'ahu sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah a bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ba'da ma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati bayan ya dago kansa daga ruku'u وقال سمع الله لمن حمده سيتي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى gane falamma sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gama wannan sallah qala sai manzo Allah ya ce manil mutakallimu alifan wane ne mai magana da su wane ne na jina waɗansu kalmomi wanda ban karantar da su ba faƙalar rajulu ana ya rasulallah sai wannan mutum ya ce ni ne ya rasulallah na zo ni sannan kuma ya zama gurin ya yi turtsutsu sai na faɗi wannan jin kalma da faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce da badar ra'ayutu bid'atan wa thalathina malakan wato haƙiƙa na ga mala'ikai talatin da ɗoriya ya fita diruna ha suna ta kokuwa suna ta gaugawa ayyuhum yaktubuha awwalan wa zai fara rubucewa daga cikin su suna gaugawa wa zai fara rubuta ladan wannan kalma din daga fara gane ta saboda muhimmancin ta manzo Allah ya ce na ga malaikai 30 da doriya kowa gaugawar da yake fara rubucewa ladan ta saboda muhimmancin ta gane da kyau ina ga mu kara wannan na gaba sai kuma mu kana kan asiri ko kwa na ha ya imam malik a ƙara ko kwaɗa a ƙara ku na wafin ziyarar da khairu wadda shugaba ma kurtun shi a kuce komai ba to shi kenan ibalatu hadal qiyami sai kuma wato lokacin da mutum ya dago daga ruku'u ba wai kai tsaye ake so ya tafi yayin sujada ba ana so ya tsawaita wannan tsayuwa din ya dade a wannan tsayuwa din shine ibalatu hadal qiyam wannan tsayuwa ta bayan an dago daga ruku'u kafin a tafi sujada shi yasa yana da alaka da karatun da yake kafin sa ne shi yasa naga yana da kyau mu hada shi wa wujubu lidmi ila fihi da kuma wajabcin nutsuwa a cikin wannan tsayuwa din kada mutum yana ɗagowa daga rukuku kawai ya tafi sujada wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya ja'alu qiyamahu hadha qariban min ruku'ihi kama taqaddama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sanya tsayuwar wannan tashi ta bayan ya dago daga ruku'u kusa da ruku'u wajen dadewar da yake kusa da ruku'u da dadewar da yake a cikin ruku'u ne kama taqaddama kamar yadda ya gabata a baya hadisin al-bara ibn azib al-bara yace kana ruku'un nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa bayna sajdatayn wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i wal bukhari fi riwayat ma khala al-qiyam wal qu'ud wa lahumā qarīban min as-sawā a cikin riwaya ta muslim yace ramaqtu as-salata ma'a muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wajadtu qiyamahu فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء gane da kyau yana cikin sayo musulmi wanda wancan kuma yana cikin bukhari da musulmi bal kana yaqulu ah yaqumu ahyanan bar ma dai a waɗansu lokutan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana dadewa a tsaye hatta ya kula alƙa'ilu har ma mai faɗa zai iya cewa faɗin nasiya wai shin ma'aiki ya manta ne ba wai tsayuwa bace ta karatun fatiha da sura tsayuwa ce wanda an ɗago daga ruku za a tafi sujada ne saboda daɗewar da yake shine ce min ƙuli ma ya kum saboda daɗewar da yake a tsaye wannan shi kuma hadisi ne wanda bukhari da muslim suka fitar da shi hadisin sabit ibn aslam al-bunani anas bin malik yace inni la alu an usalliya bikum kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي وكان يأمر بالاطمئنان فيه maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin umarni da a nutsu a cikin wannan zama faƙala lil musi'i salatihi ya faɗa ga wannan mutumin da ya muna na sallar shi Allah ce da shi sun marfa'a ra'asaka sannan kuma ka daga kanka hatta ta'tadila qa'iman har dai ka daidaita a tsaye ciccir fa ya'khudhu kullu 'azmin ma akhadahu wato kowane kashi ya koma inda ya fito wa fi riwayatin a cikin wata riwaya idza wa idza rafa'ata idan ka dago daga ruku'u faqim sulbaka to ka tsaye da gadan bayanka warfa ra'saka ka daga kanka hatta tarji'a al-idhamu ila mafasiliha har sai kashishuwa sun koma zuwa ga inda suka fito mahadarsu wa zakara lahu da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mai cewa annahu la tatimmu salatin la tatimmu salatun bi ahadin minan nas idza lam yaf'al dhalika haqiqa yadda lamarin yake sallar kowa daga cikin mutane ba ta cika idan bai aikata haka ba mun gane da kyau za mu ga a ƙasa ya yi tambihi ko? an ga tambihi albani ya ce innal murada min hadhal hadisi bayyinun wadihun wato abinda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake nufi a wannan hadisi a fili karare yake kuma a bayyane yake baya bukatar wato bayani huwa al-idmi'nanu fi hadha al-qiyam shine nutsuwa a cikin wannan sayuwa ta baya an dago da garku cewa an mastidlalu ba'd ikhwanina min ahli al-hijaz wa ghayriha bi hadha al-hadith amma kafa dalilin shashe daga cikin yan uwan malamai wanda suke Makka da Madina irin su Ibn Baz su Uthaymeen da watar Makka da Madina su kafa hujja da wannan hadisin ala mashru'iyyati wad'i al-yumna ala al-yusra fi hadha al-qiyam akan shar'antuwar mutum ya mai da hannunsa ya dora shi hannunsa na dama ya dora shi akan na hagu akan kirji a wannan sayuwa bayan ya dago daga ruku ce fa ba'idun jiddan to wannan a nesa kware yake da da dalili ba shi da alaka da dalili an majmu'i riwayatil hadisi daga dukkan riwayoyi na hadisin wannan idan ma kallaci hadisin da yake magana akan wannan tsayuwa ta bayan an dago daga ruku'u kafin a tafi sujada ya ce ka mai da hannu ka dora shi akan kirji wani ya ce wani ba dalili akan shi wa huwa al-ma'ruf inda al-fuqaha'i bi hadith al-musii salati yace shine abinda aka sani a wajen malaman fiqh da wannan hadisin an san shi da hadith al-musii salati to bai yi kwata kwata bai magana akan abin da ya shafi ka mai da hannu ka dora akan kirji ba bal bari dai huwa istidlalun batilun albani ya ce wannan kafa hujja ce wanda take bacacciya wanda ba wani dalili da yake goyon bayanta li annal wad'al mazkura saboda dora hannu wanda aka ambata lam yarid lahu dhikrun fil qiyam al awwal fi shay'in min min turuq al hadith wal fadhi da albani yayi karatu mun gane da kyau ba wani ambato nashi da ya zo shi a cikin tsayuwa ta farko a cikin komai daga hanyoyin wannan hadisi na al-musiki salati da lafuzan shi gaba ke daya to fa kaifa yasuhu tafsiru al-akhdhi al-madhkur fihi bi akhdhi al-yusra bil munafa'at ar-ruku tagaga kuma zai halatta a fassara dora hannu akan dora hannun dama akan hagun akan kirji bayan an dago daga ruku da wannan hadisin da aka ambata ya za a kafa hujja da shi هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن yace wannan da a ce wato majmu'in lafuzan wannan hadisi dunkulallin lafuzan da suka zo na wannan hadisi cikin Bukhari Muslim Abu Dawud da Tirmidhi na Sa'i da sauran littattafai na sunna da a ce sun taimaka akan hakan din a wannan gurin to da shine ba da da sauki sauki yace fa kaifa to ta kaka wahiya tadullu dilalatan zahiratan ala khilafi dalika tare da cewa wannan suna wannan hadisai gabaki da hanyoyin hadisin nan na al-muslim salati suna nuni nuni wanda yake mabayyani akan sabanin hakan din thumma innal wad'al madhkura sannan kuma haƙiƙa dora hannu wanda aka ambata bayan an dago daga ruku'u kafin a tafi sujada ghayru mutabadirin min alhadith albatta ba wanda zai fahimce shi ba abu ne wanda yake mai gaugawar shiga kwakwalwa daga wannan hadisin da a yanke gabaki ɗaya ba inda zaka same shi a wannan hadisi لأن المقصود بالعظام فيه عظام الصدر saboda idamu zahar saboda abin da ake nufi da kashishuwa nan da yace hatta ya akhudha kullu azmin ma akhadahu ko kuma hatta ya'uda kullu faqalin makanahu shine ana magana akan kashishuwa na gadan baya wannan ake magana akai kama taqaddama kamar yadda ambaton su ya gabata a baya yace wa yu'ayyidu ma sabaqa min fi'lihi sallallahu alaihi wasallama yana karfafa abin nan da ya gabata yana karfafa wannan maganar abin da ya gabata na aikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu fata'ammal musifan albani yace ka lura da kyau amma ka zama to mai adalci kar ka zama to mai rikewa da dalilin mai rikewa abin da ka saba yi walastu ashukku fi anna wada al yadaini ala sadri fi hadha al qiyam bid'atun dalalatu albani yace bana kokonto bana shakka akan cewa hakika dora hannu akan kirji bayan mutum ya ɗauko daga ruku wannan bid'a ne kuma bata ne li'annahu lam yarid mutlaqan kai albani ba zahi gare shi wallahi kai hakuri ya uba eh li'annahu lam yarid mutlaqan fi shay'in min ahadith as-salat saboda ɗora hannu akan kirji a wannan tsayuwar bai zo shi ba sake ba kaidi a komai a cikin kowane hadisi ba inda ya zo shi wa ma aktharaha kuma yi mamaki da yawan hadisan da suke magana akan sallah amma ba wani hadisi wanda ya magana akan kuma ka dora hannunka akan kirji bayan ka dago daga ruku walau kana lahu aslun labana yace da a ce wannan dora hannu akan kirji bayan dago daga ruku da a ce yana da kai tushe daga sunna ta ma'aike ce da nukila ilaina da an rawaito mana shi walau an tariqin wahidin ko da ta hanya ɗaya ne wa yu'ayyiduhu anna ahadan min as-salafi lam yaf'alu sannan kuma yana karfafa wannan maganar cewa ba wani ɗaya daga cikin magabata na ƙure wanda ya haka wala zakarahu ahadun min a'immatil hadisi fi ma a'lam yace ni dai a sani na ba wani ɗaya daga cikin malaman hadisi shugabanni malamai wanda ya ambaci wannan dora hannu akan kirji bayan dago daga ruku wala yukhalifu hadha ma naqalahu ash-shaykh at-tuwayjiri fi risalatihi wato wannan abin da na faɗa baya saba wa abin da babban malami na Saudiya Sheikh At-Tuwayjiri Hamud At-Tuwayjiri babban malami ne ya rawaito shi cikin risalar da yayi safaha ta 18 zuwa 19 an al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala annahu qala daga al-Imam Muhammad Allah ta'ala ya ji kansa da rahama al-Imam Ahmad yace insha arsala yadayhi ba'da ar-raf'i min ar-ruku'i wa insha wa ba'huma ce idan mutum yana so yanzu sai ka bashi dama ya ga dama ya saka hannayen shi bayan ya dago daga ruku ya ga dama kuma ya maida su inda ya dago su inda ya ake su inda inda ya sake su dama mun gane hadha ma'ana ma zakarahu salih ibn al-imam ma zakarahu salih ibn al-imam ahmad fi masailihi ce wannan shine ma'anar abinda salih dan imam ahmad ya ambata a cikin wato masail nasa wanda ya jiyo daga wajen babansa tambayoyin da yi wa babansa baban shi ya bashi amsa da annahu lam yarfa zalika ila annabi sallallahu alaihi wasallam albani ce saboda shi imam ahmad bai ce ba wannan ya tabbata daga bakin ma'aiki sallallahu bai tabbata ba daga ma'aiki a aikin sa ko kuma a fadar sa wa inna ma qalahu bi ijtihadihi wa ra'yihi imam ahmad ya faɗa haka ijtihadin sa ne da kuma ra'ayin sa yace wa ra'ayu qad yukhdu kuma ra'ayi ra'ayi zai iya kuskure ko fa idza qama ad-dalilu sahihu ala bid'iyyati amrin ma idan dalili wanda yake ingantacce ya tabbata akan wato bid'ancin wani al'amari daga cikin ayyukan da ake aikatawa ga hadal ladhi nahnu fi saladihi kaman abin da ya shafi dora hannu akan kirji bayan an dago daga ruku fa qawlu imami bihi la yunafi bid'iyyatahu shugaba malami wanda yake sananne ya bada fatawa da shi baya korewa cewa wannan abu bid'a كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه كما يندى شيخ الإسلام ابن تيمية Allah ta'ala jikansa da rahama ya tabbatar da hakan nan a shashe daga cikin littattafansa bal bari dai innani la ajidu fi kalimatin imam ahmad hadhihi ni ina jin ɗanɗano cikin kalmar nan ta imam ahmad da yace a cikin insha arsala dai wa insha wada'ahu ma ce yana jin ɗanɗanon ma ya dullu ala annar wata al-mazkura lam yathbut fi sunnati indahu abin da yake nuna akan cewa ɗora hannun nan a kan kirji bai tabbata ba a sunna a wajen shi ɗora hannu a kan kirji bayan an dago daga ruku'u kenan fa innahu khayyara fi fi'lihi wa tarki saboda al-imam Ahmad ya baiwa mai sallah zabi cikin ya ɗora ko kuma kada ya ɗora. fa hal yadhunnu ash-shaykh al-fadilu anna al-imama yukhayyiru aiban kazalika fil wadi qabla ruku'i shin malami mai daraja zai iya tunanin cewa imamu ahmad zai baiwa mutum dama akan cewa ya dora hannu ko kada ya dora a tsayuwa ta farko daga tambayi imamu ahmad cikin cewa bayan ka yi takbiratul ihram ina zaka dora hannunka yace to in ka ga dama ka dora su akan kirji ka ga dama ka sake su zaka yi tunanin haka fa sabata anna al-wad'a al-madhkura laysa min as-sunnah to sai ya tabbata da karshe dai dora hannu akan kirji bayan an dago da garku wannan baya daga cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam huwa al-murad sai hadhihi kalimatu mukhtasara hawla hadhihi al-mas'ala wa hiya tatahammalu al-basṭa wa at-tafsir wa la majala li dhalika huna wa mahalluhu ar-radd alladhi ashartu ilayhi fi muqaddimati at-tab'ati al-khamisa min hadhihi at-tab'ati al-jadida to ashinan dai wa kana yaqul ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana faɗa kamar yadda yake cikin hadithin abu mas'ud wanda al'imamu ahmad ya fitar da shi da al'imamu ɗabarani fazala ce layin furullahu azza wa jalla ila salati abdin allah tabaraka wa ta'ala baya yin dibi zuwa ga sallar bawan da la yuqi musulbahu baya tsaye da gadon bayansa baina ruku'iha wa sujudiha tsakanin ruku'un wannan sallah da kuma sujudarta yana gane ya kamata a ce kwana abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik